الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu yammaci ne na lahadi wacce ta daidai da yammaci na sha ɗaya ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wacce ta daidai da ashirin da takwas ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shine kasad na ɗari da sittin da ɗaya daga cikin jeren giyar karatuttuka na tafsirin alƙur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna darul hadithi salafiya wacce take number 4 madarkaci road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna a najeriya karatun da babban malaminmu a shekul allama almuhaddiful mufassir abu abdurrahman muhammadun al'awwal adam al'albani yake gabatarwa a lokacin rayuwar shi karatun da ya wata ke da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya yafe mishi ya gafarta mishi Allah ya yi mishi rahama ya kai haske kabarin shi muna addu'a ta musamman ga uwar gidan shi da ɗan shi da mahaifiyar shi Allah maɗaukakin sarki ka yafe musu ka gafarta musu idan ba ku manta ba har wa yau ba mu gushe ba muna karatu a sura ta biyu daga cikin surori na alkur'ani suratul bakara surar da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hijira ya bar makka zuwa madina wannan surar karatunta ya zo ƙarshe wanda muna fata insha Allahu ta'ala a gobe zuwa jibi insha Allah za mu karkare karatunta gaba ɗaya muna fatan Allah maɗaukacin sarki kai mana jagoranci a darasi da ya gabata mun yi karatu kuma mun tattauna fawa'id da darussa da muka amfana da su a cikin ayoyi na ɗari biyu da tamanin da biyu zuwa da tamanin da uku faɗin Allah maɗaukacin sarki ya ayyuhan lazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu da aya ta ɗari biyu da tamanin da uku faɗin Allah wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbuda a jiya mun ɗauko wasu bayanai waɗanda muke fatan mu karkare fassara waɗannan ayoyi da su sai lokaci ya ƙure a yau insha Allahu ta'ala za mu ƙarace waɗannan bayanai sa'an nan kafin nan za mu karanto wasu daga cikin tambayoyi da ‘yan uwa suka rubuto suka aiko da su. Don haka zan fara karanto tambayoyi sa'an nan mu ƙarasa karatun da ya kamata mu yi ajiya sa'an nan in lokaci ya bayu sai mu dora mu ci gaba daga inda muka kwana da izinin Allah Allah kai mana jagoranci gashi mai tambaya ta farko yake cewa akaramakalla dan Allah menene matsayin wanda bayan yayi sahur har ma ya dawo daga sallah ya kwanta bacci sai yayi mafarkin ya kwanta da mace wato yana jima'i da ita ya ce idan ya kai ga har ya yi wato asalin maniyi ma'ana ya yi mafarki yana saduwa da mace har ya fitar da maniyi ya ce ina matsayin azuminsa na wannan rana ya kamata ka sani cewa azuminka yana nan ya kai dan uwa azuminka bai karye ba idan kai mafarki a yinin ramadana ko da asuba bayan ka dawo ko da safe ko da rana ko da yamma ma'ana a cikin yini ko kayi mafarki ko kayi inzali ka fitar da mani to azumin ka yana nan bai kare ba ina fata mun fahimta wannan na da alaka da wata tambaya da ina ganin ba sai mun karanta ta ba wanda wani yayo ta cewa ina matsayin mutumin da sakamakon wasa da azzakarin shi ko kuma wasa da matar shi har ta kai ga mazi ya fita ta gaban shi ina matsayin azumin shi dan uwa malamai sun yi fatawoyi guda biyu sai dai mafi yawancin malamai jumhur sun tafi akan cewa azumin shi bai kare ba kuma ni na fi natsuwa da wannan fatawa din sai dai sai dai wani hanzari ba gudu ba duk abin da ka san zai samar da tangarɗa da matsala ga azuminka ka yi ƙoƙari ka nisance shi kada ka ji an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana rungumar matan shi in yi alwala ko da azumi ko da kaza a'a ya kamata ka sani ka tuna da wani lafazi a cikin hadisin da Aisha ta ruwaito ta ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amlakukum li'irbihi annabi ya fi ku mallakar sha'awar shi kaga kai ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ba a da dalilin da za a haramta maka amma ka yi taka tsantsan eh ka kula kwarai da gaske ina fata mun fahimta amma game da hukuncin ina matsayin azuminka yana nan ko ya ɓaci azuminka yana nan kamar yadda mafi yawancin malamai suka tafi a kai wanda sauran malaman da suka tafi akan cewa azuminka ya ɓaci ba su da dalili ƙarara wanda ke bayani game da lalacewar azumin Allah maɗaukacin sarki ka sa mu dace tambayar shi ta biyu yake cewa don Allah mallam ni student ne ma'ana ni ɗalibi ne na zo daga kaduna zuwa zaria don yin karatu sai ce don Allah malam kullum in dai zan dawo hutu zan yi sallah kasaru ne ko ko yadda nake yi normal ma'ana yadda ya rubuta kenan eh kaga alamun ɗalibi ɗin ne kenan wato zan yi sallah ne normal kamar yadda na saba yi zan cika sallah ne ma'ana daga zaria daga kaduna zuwa zaria shin idan ya zo zai yi kasur ne ko kuwa zai cika sallah ne kamar yadda aka saba ma'ana salloli masu raka'a hudu ruba'iyya a zahar la'asar da sallar isha shin zai yi musu kasur ne ya dawo da su raka'a biyu a matsayin matafiyi ko kuwa zai cika sallah ne ɗan uwa amsar ka kai tsaye kasuru za ka yi ba cika sallah za ka yi ba don daga kaduna zuwa zaria anguwa ce ko gari ne shin idan ka taso daga kaduna ka zo zaria idan wani ya kira ka a waya za ka ce ka je wata anguwa ce ka dawo ko kuwa ka tafi wani gari ne kaga wannan tafiya ce don haka kasuru ya kama ka ina fata mun fahimta idan jam'u takadimin da ta'akhirin ya kama ka ja a zaharka wato matsa da ita lokacin la'asar ka yi su lokaci guda kasuru ko ka jawo la'asar ka yi ta a lokacin azahar kasuru kaga taqdiman aw ta'khiran haka magariba ko isha idan kai haka ka dace da sunna ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ka taimake mu bi tambaya ta gaba yake cewa malam ina siyo manja daga kudu wato ina zuwa siyo manja kudu duk arna ne mana waɗanda yake mu'amala da su kenan sai ce waye shaida kun fahimci tambayin shi ta farko tambayin shi ta biyu ko in ya bani rasit a madadin cinikayya da muka yi shin wannan yayi amsa ita ce yayi tambayar ka ta farko cewa waye shaida ya kamata ka sani dama kafa shaida a kasuwanci da Allah ya ce wa ashhidu idza tabaya'tum ba wajibi bane mustahabbi ne ina fata mun fahimta mun yi bayanai a jiya da shekaran jiya dan uwa ka saurara ka je ka saurare su da kyau insha Allah ta'ala sannan tambayar shi ta biyu yake cewa malam in na ba da jingina ina iya sa dokar ba za ka yi amfani da shi ba ma'ana zan ci bashi sai ka ce a sai na ba ka jingina sa'annan ka bani bashi ko in na ba ka jinginar wannan kaya nawa a madadin bashi da ka bani zan iya maka sharaɗin cewa sai dai ka adana su ka aji ba za ka yi amfani da su ba idan kai mashi sharaɗin ya yadda shikenan alaƙa da kullatayya tsakaninku ta yi in ya ce bai yadda ba sai dai amfani da shi sai ka lura idan abu ne da zai mishi hidima to yi mishi hidima ya amfana da shi kamar yadda muka gabatar da bayanai a karatun da ya gabata wallahu ta'ala a'la wa a'lam mai tambaya ta gaba yake cewa malam na ba da gidana haya sai na ba da jingina in an kawo kudin haya wa za a ba mai jingina ko mai gida kun ji tambayar kaga tana da alaka da wancan idan mai jingina akwai gyare-gyare da zai maka a gida zai gyara kofa suminti ya fashi silin ya faɗo kaga shi za a ba kudin haya kenan ina fata mun gane idan ko ya zama jingina ce kaɗai na gida kuɗin haya gurin ka za a dawo da su Allah maɗaukakin sarki ka datar da mu tambayar shi ta biyu yake cewa ya ake niyyar azumin ramadan eh dan uwa ya kamata ka sani yadda ake niyyar azumin ramadana haka ake niyyar duk wata ibada ta azumi da wacce ba ta azumi ba don haka niyya za ka ƙudirce ta a ranka cewa wannan ibada ka yi niyyar za ka yi ta a adadin lokacin da ake yin ta na tsawon wata guda haka sallah haka sauran ibadodi na yau da kullum ba za ka furta da baka ba sai dai game da azumi lallai ne a matsayinka na musulmi ka kwana da niyyar ɗaukar azumi na watan ramadana. lalle ka kwana da niyya ina fata an fahimta sai dai wasu malamai suka ce shin za ka yi niyyar azumin watan ne gaba ɗaya ko kuwa kowane azumi na kowace rana sai ka ɗaukar mishi niyya an fahimta magana da take daidai jama'a idan kai niyyar azumin watan ramadana gaba ɗaya to ya wadatar da kai ba sai ka jaddada niyya da jaddaduwar kwanaki na azumin watan ramadana ba wallahu a'lam tambayar shi ta ƙarshe yake cewa alagafarta malam ko idi wajibi ne ma'ana sallar idi wajibi ne in ban je idi ba sai na yi a gida ko kuwa ba sai na yi ba dan uwa sallar idi wajibi ne sallar idi wajibi ne mun bayyana haka a karatun shekaran jiya a inda da muka zo bayani game da ina hukuncin jingina game da bashi shin wajibi ne ko mustahabbi mun buga misali game da sallar idi idan idi ta haɗu da juma'a a rana guda idan kai idi to ta wadatar da kai ba sai ka yi juma'a ba haka aka roici asari daga sahabi abdullahi ɗan zubair a sa'ad da yake matsayin shugaba ko gwamna a garin makka idi ta haɗu da juma'a da ya sallar idi sai ya ƙi fitowa juma'a bai ƙara fitowa ba sai sallar la'asar abdullahi ɗan abbas yana garin madina sai aka ɗebi gulmar aka kai mishi ai ji abdullahi ɗan zubair da ya yi idi bai fito juma'a ba la'asar ya fito ibnu abbas ya ce ya dace da sunna ina fata mun fahimta to sai na ce dukkan abin da ke tsayawa a madadi na wajibi to shi ma wajibi ne yanzu idi ta tsaya a madadin juma'a shin juma'a wajibi ce ko ba wajibi ba wajibi ce to idi ma wajibi ce to wani zai ce to ita ma juma'ar wajibi ce ko ba wajibi ba sai mu ce ai juma'a tana matsayin azahar ne a yinin juma'a azahar wajibi ce ko ba wajibi ba to juma'a ma da take makwafinta wajiba ce haka in idi ta dace da juma'a aka yi idi to ta wadatar ba sai ka yi juma'a ba ina fata mun fahimta don haka sallar idi wajiba ce ɗan uwa in kana son ƙarin bayani ka ɗauki littafin fiqhus sunna ko kuma littafin tamamul minna za ka ga bayanai dalla-dalla game da haka Allah maɗaukakin sarki ka yi mana gudunmawa idan bai yi ba wato in bai yi ba idin a ranar da ta dace da juma'a to zai sallar juma'a ina fata ka fahimta eh eh zai yi ta a gida ya rage hudu ba za a yi kamar yadda ake a sallar idi wani ya hudu ba wani ya sako wannan ne malamai suka yi saɓani amma ba su yi saɓani a kan zai yi ta ba ina fata ka fahimta Allah maɗaukakin sarki ka taimaka ka karanta ku karanta wancan littafi na tamamul minna sannan in kana son ƙarin bayani ka ƙara karanta wancan littafi na sahihu fiqh sunna na Abu Malik zaka ga bayanai game da haka asaran kuma suna nan a cikin musannaf na Abdulrazzaq as-san'ani waɗanda aka ruwaito daga waɗannan sahabbai da musannaf na ibnu abi shayba Allah madaukakin sarki ka taimaka to nan gashi wani yana tambaya yake cewa inna inna siyarwa da wani kayana mana in na tashi siyarwa da wani kaya da na mallaka ina bayyana mai aibin kayan mana ina bayyana mashi kayan na da aibi kaza da kaza an fahimta sai ya ce shi kuma idan zai siyar sai ya ɓoya aibin kayan jama'a kun gane kaga yaudara kenan a kasuwanci ko sai mai tambayar ya ce ko ya halatta na ci gaba da siyar mashi da kayan kun fahimci tambayar shi amsa ita ce babu dalilin da ya haramta ka ci gaba da siyar mishi da kayan ma'ana ba a haramta ka ci gaba da siyar mishi ba babu dalili na alkur'ani ko sunna da ya bayyana cewa idan wane yana ha'inci a cikin kasuwanci ka ki siyar mishi da kayanka babu dalilin da ya hana wannan inda ma nasiha za ka yi mishi sai ka gabatar mishi da nasiha da wa'azi ina fata mun fahimta amma ni dai ban san dalilin da ya hana ka ci gaba da mu'amalar cinikayya ta gaskiya wato da wannan bawan Allah din ba Allah madaukakin sarki ka samu dace to sa'an da mai tambaya ta gaba gashi yake cewa eh gashi mun gabatar da tambayar yace malam yaya matsayin alwalar mutum idan maziyi ya fito masa sakamakon ɗan wasa da suka yi da matarsa, alwalarka ta karye ya kai ɗan uwa, idan kana ɗauke da azumi azuminka yana nan amma kayi abin da ba daidai ba mana ba a so kai abin da kai na wasa da matarka ba kana cikin azumi amma azuminka yana nan alwalarka kuma ta karye sai ka sake wata ina fata mun fahimta kuma ba alwalar kaɗai za ka je ka sake ba sai ka wanke azzakarinka kamar yadda hadisi hadisin sayyidina ali ibn abi talibin hadisin bukhari da muslim ya nuni zuwa ga haka hadisin can da aliyu yake cewa kuntu rajulan mazza fastahyaitu an as'ala rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam limakan ibnatihi minni فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ sayyidina aliyu ya ce ni mutum ne da ke yawan mazi ya ce sai na ji kunyar na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ya da nake aure wato yar manzon Allah wato shi siriki na ne kasan so da dama akwai kunya eh ina fata mun gane ka tafi ka tambayi sirikinka ito baba ni ina yawan mazi kaga akwai kunya ina fata mun fahimta yace sai na umarci sahabi abokina miqdadu dan aswad ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ko ya tambayi annabi sai ya ce da shi ya wanke azzakarin shi sa'an nan ya alwala kenan alwalar shi ta ɗazu bata sa'an nan ba alwalar kaɗai zai maimaita ba sai ya wanke azzakarin shi ina fata mun fahimta to sa'an nan tambayar shi ta biyu yake cewa malam yaya menene ladabin yin sallama a cikin sallah a lokacin da liman ya yi tashi shin dole ne mutum ya yi kamar yadda liman ya yi tashi ko ba haka ba ma'ana sallama a sallah ɗan uwa ya kamata ka sani sallama a sallah tana da kaifiyoyi kamar guda uku zuwa guda hudu da malamai suka yi bayani akwai sallama biyu da za ka yi ɗaya dama ɗaya hagu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sannan akwai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dama sannan akwai hagu assalamu alaikum wa rahmatullah to sannan akwai kaifiya ta uku da za ka karkatar da kanka kaɗan ɓangaren dama ka ce assalamu alaikum sallama ƙwaya ɗaya jal waɗannan uku nau'i uku gaba ɗaya sun tabbata a sunna a matsayinka na liman ko a matsayinka na mamu duk wacce ka yi ta yi ina fata mun fahimta in na fahimci tambayarka kana nufin shin idan liman ya yi sallama biyu kai ma dole ka yi biyu in yayi biyu da ƙarin wa rahmatullah an fahimta wa barakatu kai ma sai ka zo da wannan ƙari a matsayinka na mamu in yayi ɗaya kai ma sai ka yi ɗaya in haka kake nufi to ba lallai ba ne ma'ana liman zai iya yin biyu kai kai ɗaya zai iya yin ɗaya kai kai biyu zai iya yin biyu da ƙarin wa barakatuhu ka yi biyu babu ƙarin wa barakatuhu ko kuma ka taƙaitu da ɗaya ina fata mun fahimta to wani zai iya cewa ai akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi ai an sanya liman ne dan a kwaikwaye shi to kai da liman ya yi biyu kai ɗaya ko ya yi ɗaya kai biyu ko ya yi biyu da ƙari kai biyu ba ƙari ko kai ɗaya ai baka kwaikwayi liman ba sai mu ce a'a hadisin nan ba da kai yake ba saboda ka faɗaɗa hadisin ne ina fata mun fahimta akwai inda liman zai tafi yin wani abu a sallah ba za ka kwaikwaye shi ba liman ne ya rafkan nuwa ya miƙe a raka'a ta biyar ta sallar azahar ko la'asar za ka bi shi jama'a ku ban amsa ga kuma hadisi ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya muku liman dan ai koyi da shi zaka bi shi anan ba za ka bi shi ba saboda ka tabbatar zai zo da wani abu ne ƙari akan abin da shari'a ta tabbatar da shi ba za ka bi shi ba don haka kayi tasbihi kayi tasbihi bai dawo ba e to bar shi malaman fiqhu suka ce amila bi yaqinihi yayi aiki ne da nashi yaqinin ma'ana a nashi yaqinin to raka'a ta hudu ne kun yi tasbihi bai dawo ba ma'ana ina ba ku isa ba ta hudu miki a kai ko kun fahimta to kaga anan ba za ka bi shi ba kuma ai hadisin innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi yana da sababul wurud yana da dalilin da ta sa annabi ya faɗe shi ba za ka fahimci haƙiƙanin hadisin ba sai ka koma zuwa ga sababul wurud din shi ba sababul nuzul ba jama'a sababul wurud me yasa annabi ya faɗa hadisin ka karanta bukhari da muslim musamman bukhari tare da sharhin shi fathul bari za ka zo ka ji cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam training ake yi annabi dai ya hau kan wata taguwa tashi sai ya faɗo sai ya ji rauni a sahun shi sai wasu daga cikin sahabbai suka haɗu suka tafi gidan annabi don su je su gaishe da shi don su duba jikin shi da suka je sai suka tarar da annabi zai yi sallah sai suka bi shi annabi sai ya sallar a zaune su kuma sai suka yi tasu a tsaye da annabi ya lura a tsaye suke shi yana zaune aka ce sai ya yi musu ishara da su zauna fa ashara ilaihim a nijilisu sai musu ishara ku zauna ana idar da sallah annabi sai ce inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fala takhtalifu alayhi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd wa idza sajada fasjudu wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'un Aisha da Abu Hurairah suka roci wannan hadisi. Wannan hadisi ya zo karar da bayani game da dalilin da ta sa annabi ya faɗa hadisin. Da ya ce an sanya liman ne don a kwaikwaye shi, ai ya faɗi wasu gurare. Ko kun fahimta jama'a? Don haka mutulakan ya halatta ka iya yin sallama yadda liman ya yi ka iya yin yadda wato asalin ya tabbata a sunna ko da ba haka liman ya yi ba. wata tambaya game da wannan ita ce liman baya jilsatul istiraha kai ma mu kana yi shin za ka kwaikwaye shi ne ka biye mishi ka yin jilsatul istiraha ko kuwa za ka yi ta ne ma'ana ka saba mishi ko kun fahimta jama'a tambaya a nan jilsa sunna ce ko ba sunna ba ce to ka yi sunna shine alkhairi ina fata mun fahimta yana yi bai yi wannan wannan kuma ya rage maliki ne shi ko gairu maliki shafi'i ko hambali wannan ya rage kai dai ka dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fatawar da wasu ke bayarwa cewa idan liman bai yi kada ka yi idan yana yi ka yi ni ba ni ganin daidai ɗinta jama'a don ba ni ganin daidai ɗin barin abin da ya tabbata a sunna ka kwaikwayi wani abu wanda bai zo a sunna ba komin matsayin wanda ya aikata shi jama'a ko da sahabi ne don ga abubakar da umar suna ba da fatawa a yi kirani a aikin hajji abdullahi ɗan umar yana cewa a yi tamattu'i sai aka ce da abdullahi dan umar to ai babanka umar da abubakar suna ba da fatawar ayyukirani shi abdullahi dan umar yi wannan shahararriyar magana tashi ya ce an kusa a yi ruwan kwaron kwatsa na duwatsu daga sama gurin Allah a darkake ku a hallaka ku ina ce muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna cewa abubakar da umar waye abubakar da umar in aka ce ga maganar manzon Allah to dan uwana tabbatar limamin nan naka bai kai darajar abubakar da umar ba dan haka aje aikin shi ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya taba min irin wannan tambayar yace algafarta mala ina hukuncin koyi da liman nace wajibi ne ya ce wajibi ne na ce i wajibi ne ya ce wajibi na ce i kwarai kuwa wajibi ne ashe yana so ya kafa wata kusa ce ya ce to kuɗin nan ku kamar zai lakace min goshi ya ce kuɗin nan me yasa liman bai yin julusul istifada dan bai ma iya faɗinta ba eh julusul istifada ya ce e ku kuma kuke yi e kashi ka ce wajibi ne wannan san yana ce a dan saurara e dan saurara yana ce wannan jilsar da ka faɗa shin mu muka kirkire ta ko kuwa yaya ya ce e an ce annabi yayi na ce a'a an ce yayi ko ko ya tabbata yayi ya ce e ya tabbata yayi na ce ya tabbata yayi e ya tabbata yayi e ka tabbatar annabi ya tabbata yayi e sai na ce to ka je ka tambayi liman kudin ya haƙuri da uban waye koyi e ko kuwa ka tambayi liman da ban san na ƙara maimaitawa e ni dai ka ji da manzon Allah ne koyi sallallahu alaihi shi liman da waye koyi ka je ka tambaye shi sai yayi shiru shikenan amma fa ga hadisan a cikin Bukhari da Muslim da sauran littattafai hadisin Maliku dan Huwairi yace annabi ya kasance idza kana fi witrin min salatihi istawa qa'idan dan haka ina bayani ne game da akwai inda za ka saba wa liman ina fata kun fahimci waɗannan misalan to ya rage sai abu na ƙarshe shine game da ladabi na sallama idan liman zai sallama biyu idan ya yi ta farko to a lokacin kai mamu za ka natsu ba za ka yi taka ba a sa'ad da zai tafi yin sallama ta biyu a lokacin kai mamu za ka yi taka ta farko ko kun fahimta da kyau assalamu alaikum wa rahmatullah mamu kai sai kai shiru a sa'ad da zai waigo shi liman ya ce, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta biyu, sai kai mamu ka yi taka ta farko tare da ta liman ta biyu. Ina fata mun fahimta, saboda umumin lafazin hadisin. Lafazin hadisin cewa annabi ya yi miftahu sala at-tuhur wa tahrimu hat-takbir wa tahlilu hat-taslim. Mabudin sallah shine kabbara. haramcinta shine kabbar babudin sallah shine miftahu sala at-tuhur ko tsarki sannan haramcinta kabbara ma'ana da kayi kabbara abin da ya halatta kayi a dazu kayi magana da wani ka kira wani ka danna waya to kaga a yanzu da kai kabbara haramun ne kai waɗancan abubuwan sai ce wata haliluha abinda zai halatta maka abubuwan da a ɗazu aka haramta maka shine a taslimu sallama to sallama kuma ta ka'o alal wahidi walisnayin ina fata mun fahimta a sa'ad da liman zai ce assalamu alaikum dama sai yayi hutu an fahimci hutu sallar shi ta yi ko bata yi ba ko sai ya sake ta yi ko kun fahimta da kyau kuwa sallar shi ta yi don at-taslimu annabi ya faɗi at-taslimu in kai sallama ɗaya at-taslimu ce in kai biyu ɗaya dama ɗaya hagu ba ƙari at-taslimu ce in kai biyu ɗaya dama da ƙari ɗaya hagu ba ƙari at-taslimu ce ina fata mun fahimta التسليم تقع على الواحد والاثنين بزيادة ودون زيادة نافتا من فهمت والله تعالى أعلم وأعلم الله مدوك جنسي كيك سامداتي نعم eh eh sallamewa zakai eh ba za ka tsaya jiran sai ka gama tahiya sai ka kammala addu'o'in nan sai ka nemi tsari daga ababe guda hudu ba za ka jira ba kamar yadda idan liman ya yi kabbara ya tafi ruku'u baka gama karatun sallah ba a salloli da ake sirranta karatu baka ce sai ka karasa aya ta ƙarshe ba ƙarshen ta in ka ɗauko ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum wataƙila har a gama raka'ar ba za ka karasa ba ko idan haka datse ta ko ka kai ƙarshe ko baka kai ba yi ruku'u ka bi shi dan haka ka gama tahiya ko baka gama ba kai sallama wannan shine sunna jama'a wasu suna kuskure sai kaga ana ta yin tahiya galiman yayi sallama har ma wani kaga in yana ya samu wani mai gaggawa ko mai uzuri ana sallama ya tashi zai fita sai kaga wani yana ta tahiya har tare shi yake yi bai dace da sunna ba jama'a da yayi sallama kai sallama na fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ka samu dace tambaya ta ƙarshe mai yin ta gashi yake cewa malam ni dan makaranta ne sai aka turo min da katin waya na naira dubu don na sayar in yi bukatuna malam na je siyarwa sai aka saya ɗari takwas hakan riba ce kun fahimci tambayar shi da kyau jama'a shin na san ana yin haka ai tambaya a nan waɗannan nambobi da suke cikin wayarka da kuɗi da za a ɗauka a baka duka ya sunansu kuɗi kuma duka jinsi ɗaya ne ko? to bai halatta a samu mufadala a tsakaninsu ba bai halatta a samu mufadala a tsakaninsu ba fifikon kaza ya fi kaza bai halatta ba a bisa bayanan da muka yi don ai ka'idar sai in ya zama yadan biyadin mislan bi mislin amma idza ikhtalafatil ajnasu jaza tafadul ya zama yadan biyadin sannan ya zama daidai wa daida wannan bai fi wannan ba Allahumma sai in jinsinsu ya saba wannan nera wannan dala wannan nera wannan riyal kada wani ya ce to ai jinsinsu ya saba wannan nera ce wannan kuma wasu nambobi ne a duka ya sunansu kuɗi ina fata ɗan uwa ka fahimta da haka yan uwa sai ku lura jama'a eh kuma ma'anar wannan ai taimako ne yanzu idan ya zabtare ma ɗari biyu tsakani da Allah ya taimake ka ina ƙara nuna muku manufar wannan mu'amala wato asali manufar ta taimako ne kyautatawa ce ko ka yadda shi ya yadda musulunci ya ce bai yadda ba masu kati ku lura da wannan wallahi eh wani zai ce ai na yadda ya to musulunci ya ce bai yadda ba wallahi jama'a mu lura da waɗannan abubuwan dole mu bayyana su saboda gaba ce ta karatu ta zo duk da wani ya ce shi ka bai gamsu da waɗannan fatoyin da aka yi na riba da kaza da ya ce bai gamsu ba wallahu musta'an ya ce shi bai gamsu da fatawar da malam umar ba na ce ba tawo ba ce ai ba ni na karzo min ba ai na faɗi a nan rataya aka ban ina fata mun fahimta eh na faɗi abin da manyan malaman duniya ne suka faɗi in ka kai matsayinsu to ni dai na faɗi abin da suka faɗa ne eh ina fata mun fahimta ya rage wace mafita ce ya kamata a samu sai al'umma su tsaya su ma kansu karatun tanasu ba kadai a kifa a yi ta karatun boko ba da manufa ba wallahi ina rantse muku da Allah inda da manufofi kaf mu musulmi muke karatun boko ba manufa ta ka samu kuɗi ka samu aikin yi ba ba manufa ta ka kai aiki ka samu aiki ka rika ɗaukan albashi ba wallahi jama'a mun kai matsayin da za mu iya kafa namu na kanmu da za mu iya rage ma kanmu waɗannan abubuwan da muka bayyana a matsayin haramci ko mu mu bar su duka ba za mu rage jama'a tamamu auna ana yi ne kawai ba tare da manufa ba in na ce manufa ina nufin manufar da ta sa ya kamata a riƙa yin karatu a kanta wani zai ce to ai manufar musulunci ne amma in ya gama ka ce da shi wane e zo ga wata makaranta nan ga wani kwamiti nan mun haɗu muna so mu samar da tsari kaza da kaza da kaza zai ce ka ina ga wata kujera can a abuja yana hari kaga waccan maganar da ya faɗa ma ai wallahi manufar musulunci yaudarar ka yi kawai Allah ya yaudare ka ne musulmi ku dawo cikin taitayinku Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye jama'a ga wani na ƙarshe annan ba tambaya yake ba faɗakarwa yake ya ce assalamu alaikum jama'a zan karanta ta saboda tana da matuƙar muhimmanci assalamu alaikum da fatan alheri gare ka wata shawara ce nake gani son bada game da tafsiri da ke gudana na kaset ɗin jiya da na shekaran jiya wato jiya kenan da na shekaran jiya ko kuma tun da a jiya ya rubuta tambayar ta shekaran jiya da ta waccan shekaran jiyar an fahimta ya ce shi shawara zai bada game da wato waɗannan kasusuwa na shekaran jiya da jiya ya ce ga waɗanda ga wanda zai saurara a kaset ya ce zai kasance maimaici ne in sun samu wato in sun samu mana in so samu a duba wannan shawara tawa ma'ana karatun shekaran jiya da waccan shekaran jiyan wato maimaici ake ta yi wato in so ne samu a dubi wannan shawara tashi ya ce ina mai yi wa malam fatan alheri a ko da yaushe bisalam dan uwa ya kamata ka sani wallahi duk karatun da muke gaba ɗaya babu maimaici kuma baka san tsari da manhajin karatunmu ba ne ka yi haƙuri manhajin karatunmu jama'a ba kaɗai fassara muke mu wuce ba haka ɗabi'ar karatun take in ka san ɗabi'ar karatun malam albani to haka karatun yake mu kuma dole mu maintainin quality din karatun ko da ba za mu irin malam ba kuma ba za ma mu irin nashi ba jama'a ina fata an gane to amma dai dole mu maintainin quality din karatun babi'a ta karatun da tsari da tafarkin karatun dole mu kiyaye shi yasa kuke ganin ina ɗauko ƙurɓubi ina karanta muku shi yasa in ta kama a photostat ɗin wani guri mukan yo shi yasa in ta kama mu wasu bayanai mu yi saboda wannan tafsiri na alkur'ani ba tafsiri ne da ake kira da a tafsirul mawdu'i ba tafsirin ayoyin aƙida kadai a'a wannan tafsirin ba haka yake ba tafsirin ayoyin fiqhu kadai a'a tafsirin ba haka yake ba shi tafsiri ne da ya tattaro komi jama'a jami'un shamilun don haka in an haɗu da ayoyi na aƙida ko na fiqhu ko na tarihi ko na ladubba to sai an warware zare da abawa daidai gwargwado kuma kai dan uwa gaggawa kake yi a yi marmaza a sauke suratul bakara a yi marmaza a kai izu kaza a kai sumuni kaza jama'a a cikin karatu da hadda da tafsirin alkur'ani jama'a a manhajinmu ba ma yin gaggawa ba ma gaggawa jama'a haka manhajin namu yake haka ɗabi'ar karatun take don haka in baka sani ba to ɗan uwa ya kamata ka sani ka faɗa ku lalle ne ka saba jin tafsiran suwana da suwana da suwane sai ka ga a tafsiri ɗaya karatun awa ɗaya an yi shafi ɗaya ko shafi ɗaya da rabi ko shafi biyu ina jin in kuna jin tafsirai ai haka ake yi tsakani da Allah mu ba haka tsarin gudanar da tafsiri yake a makarantar mu ba ba ma gaggawa mu ce mun soke Qur'ani a wata ɗaya wata ɗaya ko wata Ramadan ko shekara ɗaya ko shekara uku ko shekara goma jama'a ko shekara hamsin jama'a akwai wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fasaha da iya bayani jama'a akwai wanda ya kai shi kwarewa da gogewa amma a shekaru nawa ya karantar da sahabban shi haddar alkur'ani da fassarar ma'anonin shi shekaru ashirin da uku ya kai ɗan uwa ka sani wannan tsari da muke gudanuwa a kai ba kuskure ba ne kuma tsakani da Allah jama'a ku da kuke sauraron karatun nan akwai maimai a karatuttukan da muka yi baya akwai matsalolin da ba mu tattauna su a karatun baya ba in mun zo sai ka ji mun ƙara fitowa da su yanzu fa'idar da muka bayyana a jiya game da kafa mace biyu a matsayin shaidar mutum guda a karatuttukan da suka gabata ba mu bayyana wannan fa'idar ba a karatun jiya ne muka ambata don haka jama'a za mu fassara alkur'ani mu fitar da ma'anonin shi a takaice hukunce-hukunce ne bayanai ne na aƙida a wasu matsaloli ne na ladabi da tarbiyya da tarihi za mu tsaya mu bayyana sa'an nan darussa da fawa'id da ayoyin suke ɗauke da su to kuma za mu ɗauka mu ɗabbaƙa a rayuwarmu mu karanta mu ɗabbaƙa a rayuwarmu ina fata mun gane ɗan uwa daga ƙarshe ina so ne maka ishara zuwa ga wato wata magana da aka samu daga abdullahi ɗan abbas ike cewa ya kai ɗan uwa makaranci ko masani ko mai ƙoƙarin fassarar alƙur'ani la yakun hammuka akhir sura kada manufarka ta zan yaushe za a kai ƙarshen sura kane kana fallowa to sauran dai shafi bakwai mu kai sauran kaza sauran kaza kada wannan ta zama ita ce manufarka don haka babu maimai a cikin karatunmu ko misƙala zarratin eh dan uwa ka ji wannan kuma lazumin ka ce akwai maimai to lazumin ka ce a alkur'ani ma akwai maimaici fa bi ayi ala guda nawa ce a qur'ani wailu yawma idhil lil mukazzibin guda nawa ce a qur'ani wa yaquluna mata hadha al wa'd guda nawa ce a qur'ani wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna guda nawa ce a qur'ani alif lam mim guda nawa ce a qur'ani ayoyin farko guda biyar na suratul baqara Allah ya ƙara maimaita su a farkon suratu wato asal luqman kenan Allah shi ma ya yi maimai ka iya cewa kenan to ga mai jin ƙur'ani zai ji an yi maimai a'a jama'a ba maimaici ba ne babu wata aya da take maimai a cikin ƙur'ani duk ayar da ka ji haruffanta da adadinta ɗaya suke keke da keke ka kalla a wace sura ta zo wataƙila waccan a madaniya wannan a makkiya ka kalli ayar wacce take a gabanta wacce take a bayanta babu maimai a cikin alkur'ani don haka fa bi ayi ala kaf ɗinsu na alkur'ani babu babu maimaici jama'a ba maimaici bane kaje kaje kaje kaje ijazul bayani ijazul qur'an al bayani e kaje kaje ka bibiyi littattafan malamai na ulumul qur'an waɗanda suka yi maganganu game da ijazul qur'ani ijaz albayani fil qur'ani alkarim zaka zo ka ji babu maimaici a cikin alqur'ani ina fata mun fahimta shi yasa hatta ayoyin da Allah zai saukar ya kuma saukar da wasu irinsu to babu maimaici e babu maimaici in ma faɗakarwa in ma tunatarwa in ma tunatar da wani hukunci da musulmi suka manta an saukar sai a kuma saukarwa don a tunatar da su min alqur'ani ma nuzulan kurrira tazkiratan khilafa man qad ankara ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ka samu dace jama'a na'am na'am eh eh eh wallahi ban sani ba malam ban sani ba ban sanya za a yi ba ma'ana tun farko da ka rubuta da ba ka manta ba ko ba ku rubuta ba kai sai ka rubuta shi yasa Allah ya ce wa ashhidu idza tabaya'tum eh koda ba wajibi bane a rubuta saboda mantuwa bashi bala'i ne in me shi ya mutu da shi ba a biya ba ka tuna hadisin wancan hadisi na Bukhari da Muslim annabi ya wuce gaba zai ma wani sallah aka ce har ya kusa yin kabbara sai tambaya da bashi aka ce eh annabi ya ce sallu ala sahibikum ya ce ku yi ma dan uwanku sallah wani sahabi ya ce ya manzan Allah ai mishi sallah ya ce a ana bin shi bashi annabi ya ce sai ce to bashin ya dawo kaina ya ce za ka biya ya ce i zan biya za ka biya zan biya annabi ya wuce mishi sallah bayan kwana biyu suka haɗu wani ka biya ce wallahi abubuwa hidindimu kaza annabi sai ya wuce aka kuma haɗuwa ka biya bai biya ba a karo na uku ya ce na biya annabi ya ce al'ana baridat jildatuhu sai yanzu fatar shi ta huce game da raɗaɗin wuta da ake ɗanɗana mushi Allah ka raba mu da bashi wa alaikum salam wa rahmatullah to Allah ya sa na sani eh na'am eh eh eh eh eh amsar tambayar ka kai tsaye za a yi amfani ne da farashin da a sa'ad da za a karbi wannan kayan da aka ba da wancan kudin a yanzu yaya wake yake a kasuwa dubu hudu dubu biyar to a haka za ku yi lissafin kudin da ka bashi ba za a yi lissafin waɗancan a lokacin da ka ba shi kuɗin wake na dubu sha uku dubu sha hudu ba da wannan lissafin za a yi ba za a yi lissafi ne a sa'ad da za ka karɓi kayanka ina fata malam ya fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace na'am eh na'am eh eh e bamana yana ga wanda aka ba jingina idan haka ko ka dawo da ita ko bashin da ka bani ya sha ruwa e amma jama'a wasu malamai suna tafsili ku kiyaye da kyau e ku natsu da kyau kada ka ka makale ka kunta ka kuntata tunaninka guri guda a auna sa'ad da wannan dabbar ta rasu shin sakaci na ne ni da ka ba jingina kun fahimta da kyau kuwa ko ba sakacina ba ne kaga in sakacina ne dole ne zamana yana kaina lamuni na kaina ni da na karɓi jingina idan ko ba sakacina ba ne a'a wani abu ne da dabbobin wasu ma sun mutu wata annoba ce mura tsuntsaye ina fata mun fahimta bashi na zaka dawo min da shi ina fata ka fahimta lamuni ni da na baka jingina ba zan ɗauka ba kai da ka bani lamuni ke za ka ɗauka don ba sakaci na ba ne ina fata ka fahimta wallahu a'alam Allah maɗaukacin sarki ka taimake mu mun yi ƙoƙari na amsa tambayoyin da za mu iya amsawa waɗanda suka ji ba a amsa tambayoyinsu ba sai su yi haƙuri muna ganin tambayoyin suna da alaƙa da wasu kuma mun shigar da su cikin bayani. a jiya in ba ku manta ba mun yi alkawari cewa akwai wata magana da zan karanto mana da aka samu al-imamul qurtubi ya nakalto ta daga babban malami al-sheikh abdurrahman ibn al-jawzi a cikin littafin shi mai suna talbisu iblis na so na karanta mana wannan matsala a jiya sai lokaci ya ƙure don haka a yanzu ina fatan 'yan uwa suna da wannan photostat ɗin da yake hannunsu zan karanta gaba ɗaya ba za mu tsallake komi ba to kaga ɗan uwa wannan ne kake cewa akwai maimai a cikin karatunmu ba maimai ba ne e ba maimai ba ne e ka yi haƙuri muna, muna baka uzuri ka saba jin tafsiran wasu malamai ko wasu makarantu to tsakani da Allah mu dai ga manhajin da muke gudanuwa akai ka yi haƙuri ina fata an gane ka ci gaba da zuwa har kai adoptin yanayin wato ka saba da yanayin ina fata mun fahimta gashi daga shafi na ɗari hudu da tamanin daidai malam ya ce almas'alatu salisa mas'ala ta uku a ƙarƙashin waɗannan ayoyi ayar ya ayyuhal lazina amanu idza tadayantum bidainin da ayar wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace malam yace lamma amara Allah ta'ala bil katbi wal ishhadi wa akhdhi rihan a sa'ad da Allah maɗaukakin sarki yayi umarni da a rubuta wannan bashi wal ishhad a kafa shaida wa akhdhi rihan a karbi jingina a sa'ad da za a bada bashi malam ya ce kana zalika nassan qati'an ala mura'ati hifzil amwali wa tanmiyatiha yace wannan nassi ne karara abu ne da ya fito fili wanda yake a sarari yanke game da lura da tsare dukiya da kuma haɓaka dukiya mana waɗannan ayoyi sun zo ne da bayani karara na a kula da dukiya a tsare dukiya a ba da muhimmanci game da dukiya ina fata an fahimta watan miyatiha kuma wannan na nuni akan wato haɓaka dukiya a haɓaka dukiya ta hanyar nema da sana'a da sauransu waraddan alal jahalatil mutasawwifa sannan wannan na nuni akan mayar da martani ga wawaye cikin sufaye wara'aha wa ra'a'iha allazina la yarawna dhalik wato da waɗanda suke wato biye masufaye wato waɗanda suke bin tafarkin su allazina la yarawna dhalika waɗanda su ba su ganin wato kula da dukiya ko haɓaka dukiya ko neman dukiya ko neman kuɗi su ba su ganin dacewar haka ina fata an fahimta da da'awar zuhudu gudun duniya da haka sai su ce kada ka nemi kuɗi ka shiga halwa kada ka yi sana'a kakka tafi kasuwa ka kulla kanka a ɗaki kai ta zikiri a je a baka wasu zikirori a baka dala'ilu a baka kaza a baka kaza ko kun fahimta jama'a amma fa in ya ji yunwa gurinsu zai koma waɗanda ya ce kada a yi sana'a kada a yi gurinsu zai tafi yana nema malice fa ya khurujuna an jami'i amwalihim gaba ɗaya dukiyarsu sai su ɗauka gaba ɗaya sai su bayar sai su kyamace ta gaba ɗaya sai su rabu da ita wala ya turku na kifayatan li anfusihim wa iyalihim ba za su bar ko da abin da za su ci na bukatun kansu ba da bukatun iyalinsu a gida ثم إذا احتاج وافتقر عياله فهو إما أن يتعرض لمنن الإخوان أو لصدقاتهم yace amma fa idan bukata ta ciyo shi ta motso shi yunwa ta dake shi rashi da fatara ya dame shi yace sai kaga ya koma yana neman abin da ke hannun yan uwa yana roƙo yana bara yana neman a bashi sadaka au an ya akhudha min arbabid dunya wa zalamatihim ko kuma ya koma yana karbe a hannun yan duniya da azzalumai barayi masu sata maciya riba da haramun kaga ya hana halal ya haramta ta sannan kuma a gefe ya halatta ma kanshi sadaka da kin haramun jama'a mun fahimta malam ibn al-jawzi yace malam ibn wato imam al-imam al-qurtubi yace wa hadha al-fi'lu mazmumun manhiyun anhu wannan aiki irin na waɗannan sufaye abu ne na zargi kuma abu ne da shari'a ta hana shari'a ta yadda ai kasuwanci shari'a ta yadda ai sana'a shari'a bata ba da kula bata karfafi zaman banza da zaman kashe wando ba shari'a ta zo da nau'i nau'i na kasuwanci nan kurkusa ya kai dan uwa ka daure ka karanta littafin kitabul amwal ma'ana ka ji sunan littafin littafin dukiya littafin dukiya kuma ayoyin nan na nuni akan kasuwanci da kula da kuɗi da sana'a da kasuwanci da fatauci ai duk mun fahimta الإمام القرطبي سيتي قال أبو الفرج الجوزي ابن الجوزي يتي غاشي أتكن للتافن شي تلبيس إبليس أشافي نتلري دسبعين دا ابن الجوزي يتي ولست أعجب من المتزهدين الذين فعلوا هذا مع قلة علمهم yace ni bana mamaki game da masu da'awar zuhudu idan an gansu da irin wannan ɗabi'a tare da dama fa ba su da ilimi jahilai ne in an gansu da wannan ɗabi'a ai ba abin mamaki ba ne yace ni bana mamaki an fahimta sai ya ce wato innama a ta'ajjabu min aqwamin yace ni ina mamaki ne game da wasu mutane lahum ilmun wa aqlun ga su da ilimi ga hankali amma sai suka tafi suna karfafar abin da waɗancan jahilan sufaye suke karfafa kaifa hasu ala hadha ta ya za a yi su kwadaitar da mutane game da barin sana'a da barin kasuwanci da barin noma da barin kiwo da barin bida da ƙoto sai su tafi suna asalin da'awar zuhudu da gudun duniya wa amaru bihi ma'a mubaddatihi lishar'i wal aqal suka yi umarni da arabu da sana'a da kasuwanci tare da cewa wannan abu da suka yi umarni da shi ya ci karo da shari'a kuma ya ci karo da hankali dan shari'a tun kan ta zo tun kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ana kasuwanci ko ba a yi ana yi da shari'a ta zo sai ta ce ban da kaza da kaza da kaza sauran da ba a hana ka ba duka sun halatta to ta ya za a yi ka halatta ka haramta abin da shari'a ta halatta ta ya za a yi a hankalce daidai ne abu kaza kai ka haramta ma kanka malin ya ce wannan shine abun mamaki tare da masu wannan abu ga su da ilimi amma kuma taya suke kwadaitar da mutane game da haka malam yace fa zakaral muhasibiyyu fa zakaral muhasibiyyu fi hadha kalaman kaseeran sai aka samu wani daga cikin sufaye wato ya faɗi wata magana mai tsawo fi hadha game da barin sana'a da barin cinikayya da daina kasuwanci وشيده أبو حامد الطوسي ونصره sai aka samu wani daga cikin sufaye irin shi ya ƙarfafi wannan magana kuma ya taimake ta da hujjoji sufi ya yi magana sufi ya ƙarfafe ta ina fata an gane malam ya ce wal harifu indi in ji ibn jauzi harif al-muhasibi a gurina a'azaru min abi hamidin shi a iya bashi uzuri dan dama jahili ne sufi ne da ke bauta da jahilci amma abu hamid abtusi tare da ya karkata zuwa ga sufaye amma yana da ilimi ko kun fahimta mana shi ba wani uzuri da za a bashi yace li anna aba hamidin kana afqaha saboda abu hamid ya fi shi fahimtar addini ta ma za ka yi mamaki ta ya za a yi malami masani mai ilimi ya biye wa wawaye jahilai shine sai in ya kasance tare da su da tunaninsu da ra'ayinsu zai biye musu zai amfani da ilimin shi ya tawili ya nemo wasu nasoshi haka ko da wato ba nasoshi ba ne ya jajjawo ya karfafi mazhabin da yake a kai malam ya ce ghaira anna dukhulahu fi tasawwuf ya ce sai dai shigan shi da ya cikin sufaye da cikin sufanci aujaba alaihi nusrata ma da khalafihi sai ya wajabta mishi ya karfafi abin da ya shiga cikin shi ta fuskar dalili tunda muna ciki to bari mu samo dalilai da za su karfafa abin da muke a kai kullum wannan shine manhajin yan bid'a shine tafarkin su muna kaza to bari menene zai zama hujjar maulidi menene zai zama hujjar azumin cika ciki azumin tsofaffi me zai zama hujjar buga mandiri me zai zama hujjar kaza sai su tafi suna nemowa suna ɗebowa don haka abu hamid da ya shiga cikin sufaye ya lalubo ma kanshi ɗariƙa irin ta sufanci sai ya tafi yana neman dalilai da za su ƙarfafe shi akan wannan tunani irin na sufaye malam ya ce ƙalal muhasibiyo fi kalamin fawilin bari ka ji abin da wannan sufi yake faɗi a cikin wata doguwar magana da aka nakalto daga gare shi game da zargin kasuwanci zargin tara kuɗi zargin neman kuɗi bar ka ji abin da ya faɗi yace walaqad balagani labari ya ishe ni mana labari ya zo gare ni annahu lamma tuwfiya abdurrahman ibn auf cewa a sa'ad da abdurrahman dan auf ya rasu qala nasu min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka samu wasu jama'a daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai suka ce innama na khafu ala abdurrahmani fi ma taraka muna jiye mu tsoron abdurrahman muna jiye mishi tsoron azaba saboda dukiya da ya tara muna jiye mishi tsoron azaba haka wai aka ce wasu sun ce faƙala ka'abu sai ka'abu ya ce ka'abu a nan shi ne ka'abul ahbari e ka'abul ahbari ba ka'abu ɗan malik ba ka'abul ahbari sai ya ce subhanallah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ta khafuna ala abdurrahman ku nan me kuke jiye mishi tsoro kun ce kuna jiye mishi tsoro me kuke jiye mishi tsoro dukiya da ya tara ai ita dukiyar da ya tara kasaba tayyiban ya tara dukiya ce ta halal wa anfaqa tayyiban kuma ya ciyar da halal wa taraka tayyiban kuma ya bar dukiya ta halal ka ji abin da Ka'abu ya ce Ka'abu yana faɗin wannan fa balaga zalika aba zarrin sai aka ce wai wannan magana sai ta kai kunnan sahabi Abu Zarrin fakharaja mughdaban abu zarrin sai ya fito cikin fushi yuridu ka'aban yana so ya hadu da ka'abu al-ahbar wato sai ya hadu da ka'abu cikin fushi famarra bilahin ba'irin sai wato asalin ya hau kan wannan wato ya hau kan raƙumi nashi wato yayi ta yawo yana neman ka'abu fa akhadahu bi yadihi wato ya kama igiyar wato akalar raƙumin shi ya hau ya rike da hannun shi sun mantsalaka ya bulubu ka'aban sai ya tafi yana neman ka'abu yana neman shi ruwa a jallo faƙila li ka'ab sai aka ce da ka'abu kai inna aba zarrin ya bulubuka abu zarri na nan yana neman ka yana nan yana laluban ka yana bincike game da ina zai same ka fakharaja sai ka'abu ya fita daga garin madina hariban wato daga garin da yake ko anguwar da yake ko daga gidan da yake hariban yana mai guduwa wato ya gudu hatta dakhala ala Uthmana har sai da ya shiga gidan Sayyidina Uthmanu a lokacin yana khalifa yastaghifu bihi wai yana neman agajin Sayyidina Uthmanu Sayyidina Uthmanu ya agaje shi ga Abu Zarri na neman shi wa akhbarahu al-khabara ka Abu ya labarta wa Uthmanu abin da ya faru fa'aƙabala abu zarrin sai abu zarrin ya fuskanto ya katafsul asara fi talabi ka'abin yana bibiyan sahun ka'abu yana neman ina ya shiga hattanta ha'ila dari usmana har sai da abu zarrin ya asalin tike wato zuwa ga gidan sayyidina usman falamma dakhala a sa'ad da abu zarri ya shigo kama ka'abun sai ka'abu ya miƙe fajalasa khalfa usmana hariban min abi zarrin sai ya zauna a bayan usmanu mana ya laɓe kenan ya ɓoye e yana mai gujewa sahabu abu zarrin faƙala lahu abu zar sai abu zarri ya ce da shi yabnal yahudiya ya kai ɗan ba yahudiya e wai aka ce abu zarri ya ce da shi ta kai ɗinnan kana riya cewa Allah ba'asa bima tarakahu Abdurrahman kana cewa babu laifi game da dukiya da abu wato da Abdurrahman ya bari dan Auf kana cewa babu wani laifi ba komi kasaba tayyiban wa anfaqa tayyiban wa taraka tayyiban haka kake cewa ya kai dan ba yahudiya aka ce wai Abu Dharr ya faɗi sai ya ce laƙad kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu zar ya ce wallahi barka ji wata rana annabi ya fito faƙala sai ya ce al'aksaruna masu yawan dukiya a duniya humul aqallu na yawmal qiyamati su ne waɗanda suke da wato asalin ƙaranci na lada ko kuma saurin shiga da sauƙin shiga aljanna a ranar alkiyama illa man kala hakaza wa hakaza sai wanda ya ɗauki dukiya ya haka ya haka ya bayar hagu da dama gaba da baya ina fata mun fahimta mana sai wanda ya tara ya sadaka aka ce abu zarri ya faɗi wannan kaga yanzu kamar abu zarri yana zargin tara dukiya ne ko shine harif almuhasibi wannan sufi ya kawo don ya karfafi magana shi ta sufanci da sufaye kun fahimta jama'a wannan hadisin hadisi ne ingantacce jama'a dan hadisi ne Ahmad da Muslim da Bukhari sun ruwaito shi amma waɗancan maganganu gaba ɗaya ba su da tushe balle makama maganganu ne da lazima ma wala khitama laha e ba su da tushe balle makama za mu zo mu ƙara maimaitawa yanzu ka ji abin da muhasibi ya faɗa ko qala al muhasibiyu sai muhasibi ya ce to kaga fa hadha abdurrahman kaga ga Abdurrahman ɗan Auf ma'a fadlihi tare da yana da falala amma fa yuqafu fi arasatil qiyamati za a tsayar da shi a farfajiyar filin alkiyama bi sababi ma kasabahu min halalin saboda dukiya ta halal da ya tara mana kaga duk da falalar shi za a tsayar da shi inji wannan sufi mana kaga yana so ya kashe maka gwiwa kenan ko kun fahimta litta'affufi wa sani'il ma'ruf tare da ya tara halal ne don ya ci ya kame kada ya yi bara da roƙo kuma don ya aikata aiki nagari don ya alkhairi ya sadaka ya kyauta ya ce fayam na usa'aya ilal jannati ma'al fuqara sai a hana shi shiga aljanna tare da mabukata tare da talakawa wasara ya habu fi atharihim habwan sai ya zama gashi nan duk da falalar shi sahabi ne amma sai ya zama gashi yana rarrafe yana jan ciki a bayan talakawa jan ciki kafin ya shiga aljanna da ƙyar zai shiga cikin aljanna wai aka ce haris ɗan muhasibi ya naƙalto wai ya faɗi aka ce abdurrahman ɗan auf kaji wai haka za ta faru da shi a cikin a filin alkiyama ibn al-jawzi yace ila ghairi zalika min kalamihi da ma sauran maganganu da shi wannan sufi yayi ta fadi yace zakarahu abu hamidin abu hamid wannan sufi dan uwan shi sai ya fadi ita ma maganar wa shayyadahu ya kawata ta wa qawwahu ya karfafe ta bi hadisi sa'alaba da hadisin wani sahabi da ake kiran shi da sa'alaba bayan kissar ita ma bata tabbata ba fa jama'a dan dukkan waɗannan kissoshi ne gaba ɗaya an ce kace eh ba su da tushe balle makama ƙarerai ne za mu zo mu ji kissar sa'alaba ai wani ne ya musulunta ana ce mishi da sa'alaba da ya musulunta ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah ai min addu'a Allah ya min albarka cikin dukiya da Allah ya bani. Annabi ya mishi addu'a, Allah sai ya zuba mishi albarka a cikin dabbobi tun suna awakai da tumakai suka zama shanu suka zama raƙuma. A sa'ad da aka farlanta zakka, annabi sai ya tura mishi masu karɓan zakka wato su'atu. Da ya je da suka je gurin shi suka ce to ga zakka ga yadda ake ga yadda ake ce kai shi fa yana ganin e, ba sai an ɗauki kaza ba shi yana ganin in aka samu wata ƴan matin bura haka ma ta isa ba sai an bada saniya ba ba sai an bada kaza ba aka ce a ga dokar musulunci sai ce kai shi fa yana ganin wannan ma fa ukhtul jizya wato ƴar uwar jizya ce ma'ana yadda aka ɗora ma kafirai jizya to mu ma yanzu jizya kenan Muhammad ya ɗora mana na fata mun fahimta bayan annabi da ya ce ka roƙa min Allah ya min albarka cikin dukiyata annabi sai ce a'a kaɗan mai albarka ya fi mai yawa da zai sa ba za ka gode wa Allah ba ya ce a shi dai a roƙa mashi zai iya annabi ya ce in ya ce eh ya ce in ya ce eh shi kenan annabi sai ya kyale shi sai kuwa ya hana zakka annabi sai ya kyale shi annabi ya rasu bai bada zakka ba abubakar bai tura mashi su'atu ba su karɓo zakka umar bai tura mashi ba har zamanin sayyidina usmanu sai ya rasu ya hallaka shine Allah madaukakin sarki ya asalin zargi wato wannan mutuni a cikin ayoyi na alqur'ani suratul tauba Allah ya ce wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min ash-shakirin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون tuwai aka ce wannan kissa ta sa'ala ba ita ma tana daga cikin kissoshin da wannan malami ya ambace ta ya karfafe ta akan bai kamata a damu da sana'a ba da tara kuɗi da tara kaza da kula da dukiya suka ce bai kamata ba na fata mun fahimta wa annahu aka ce shi fa'ala ba uqiyal mala an ba shi dukiya fa mana azzaka sai ya hana zaka kun ji kissar ita ma bata tabbata ba jama'a kun gane malam yace qala abu hamidin abu hamid yace wato yana ƙara ƙarfafa maganar shi da yayi game da wato kada a kula da dukiya malam yace famar raqaba ahwal al-anbiya inji Abu Hamid sufi jama'a at-Tusi yace duk wanda ya lura da halin annabawa da waliyai wa aqwalahum ya lura da maganganun su da zantuttukan su lam yashukka fi anna faqd al-mali afdalu min wujudihi ko shakka ba zai ba game da ka rasa kuɗi ya fi falala sama da ya zan kana da kuɗi in ji shi kasan wannan maganganu ne irin na sufaye ina fata mun gane ina jin wannan karatun a wannan zamanin wallahi ba zai karɓo ba eh ko kuwa a ce faqad al-mali afdalu min wujudihi rashin kuɗi ya fi falala sama da kana da kuɗi jama'a kun gane wai ya ce haka ya ce wa in surifa ilal khairati ko da dukiyar nan kana alkhairi da ita fa kana ciyarwa kana sadaka kana zakka rashin ta wai yafi alkhairi da sama da ka same ta jama'a mun fahimta malam yace if aqallu ma fihi saboda ai mafi karancin illa da ke cikin dukiya akwai ishtighalul himmati bi islahihi wai zaka shagaltu da gyara dukiyar an zikirillah ka bance da zikirin Allah an mance to ai ɗiba ma daga cikin dukiyarka bayan ai zikirin Allah ne ko kuwa jama'a zakka ba zikirin Allah ba ne sadaka da kyauta da alheri da gina musulunci da taimakon bayan Allah wannan ma zikiri ne karanta ƙarshen suratul taghabun ko suratul munafiqun Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kada ‘ya'yanku da dukiyoyinku su hana ku su katange ku daga zikirin Allah me zikirin Allah shine ba da dukiya ba da zakka saboda ayoyin gaba da suke nuni akan haka wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasiruna sai Allah ya ce wa anfiqu kenan mal muradu bizikri fil ayati al mutaqaddima shine al infaqu وأنفقوا في سبيل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين كنن الذكر دقتكن الذكر أكوي الإنفاق وإعطاء الزكاة سكتي ويجار دوكيا زي حناك ذكري دنك سيتي فينبغي للمريد to wajibi ne dai ga muridi don haka muridai ku ji da kyau wai wajibi ne gare ku an ya kharuja an malihi ka rabu da dukiyarka kwata-kwata hatta la ya bukalahu illa qadru daruratihi ya zama ka bar komi sai dan abin da zaka dan tokara da cikin ka haka ina fata mun gane fama baqiya lahu dirhamun yaltafitu ilaihi qalbuhu don haka dukkan wanda ya bar wani daidai da dirhami guda da zuciyar shi take waiwayawa zuwa ga wannan dirhami fa huwa mahjubun anillahi ta'ala to wannan an tare shi gaba ɗaya ba ma shi ba Allah kun ji irin maganganun sufaye don girman Allah bara ba za ta yawa a cikinmu ba idan ana irin wannan karatu don me in an zo an yi wa'azi akan bara da kaza da kaza wasu ba za su istigrabi ba su ga ai bakon abu ne waɗannan abubuwan tsawon shekaru ake karanta musu da haka sai ya zama aka samu wasu musulmi ga sunan musulmi ne amma ba su da sana'a sahabai ba haka suke ba jama'a kada ka kuskura ka zauna baka da sana'a za ka yi takaici a rayuwarka wallahi za ka ga ana ci ba za ka ci ba za ka ga ana sawa ba za ka sa ba za ka yi takaici e wallahi kai sana'a ba ka ba za ka wuni da yunwa e kuma ba ruwan gafarta wallahi ina fata mun fahimta e qala qala al-jawzi ibn al-jawzi bayan ya hikaito waɗannan maganganu na sufaye sai ya tara wani bom da zai dasa ya dargwaza shi gaba ɗai ya ce wa haza kulluhu khilafu shar'i wal aqli waɗannan maganganu gaba ɗaya sun saba wa shari'a sun saba wa hankali wa su'u fahmil muradi bil mali kuma an yi kuskuren fahimta an yi mummunar fahimta game da me ake nufi da manufar neman dukiya yace wa qad sharrafahu Allah ta'ala Allah ya ɗaukaka dukiya ya ba ta daraja wa azzama qadrahu kuma Allah ya girmama kadarin dukiya wa amara bi hifzihi kuma Allah ya yi umarni da a tattali dukiya a tsare ta iz saboda ja'alahu Allah ya sanya dukiya ta zama qiwaman lil adami ta zama abin da ɗan adam zai tsayu da rayuwar shi da ita malam ya ce wa ma ju'ila qiwaman lil adami sharifi fa huwa sharifun dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ga ɗan adam na ya tsayu da rayuwar shi da wannan abin to abin mai daraja ne faƙala ta'ala Allah ce waye wala tu'tu sufaha amwalakum lati wala tu'tu sufaha kada ku bai wa wawaye amwalakum dukiyoyinku allati ja'ala Allahu lakum qiyaman dukiyoyin da Allah ya sanya su a hannunku na ku haɓaka su ku kula da su ku asalin rai wato ku rene su ku tarbiyyance su su haɓaka don ku tsayu da rayuwa da su kaga wannan na nuni akan lallai ne a kula da dukiyar da za ɗan adam zai tsayu da rayuwar shi da ita wani ha jalla wa azza kuma Allah mai girma da buwaya ya hana an yi sallamal malu ila ghairi rashidin Allah ya hana a sallama dukiya ga wawa me yasa Allah ya hana a ba da dukiya ga wawa ko da tashi ce shine don a kiyaye ta da ba ta da muhimmanci da shari'a ba ta umarni da a kiyaye ta ba jama mun gane faƙala Allah ya ce fa in anastum minhum rushdan in kun natsu da hankalinsu kun natsu sun natsu sun kintsu kun fahimci hausar jama'a fadfa'u ilaihim amwalahum sai ku ba su dukiyoyinsu wa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an ida'atil mali kuma annabi ya hana tozartar da dukiya tunda an hana tozartar da dukiya kenan an yi umarni da a kula da ita kenan ko kun fahimta da kyau jama'a ishara yake zuwa ga wancan hadisi inna allaha yakrahu lakum salasan qila wa qala wa kasrata su'ali wa ida'atal mal Allah ya hana ku ya kyamatar muku abubuwa guda uku daga ciki akwai tozartar da dukiya wa qala li sa'adin kuma fa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wa sa'adu dan abi wa qasin yace da shi innaka anta zara warasataka aghniya khairun min an tazarahum alatan yatakaffafuna nasa ka mutu ka bar magadanka cikin wadata shi ya fi sama da ka mutu ka bar su cikin talauci suna nema suna bara a hannun mutane wannan na nuni akan mene kula da dukiya ku kun fahimta da kyau jama'a wa qala li amr ibn al-as kuma annabi ya ce da abdullahi dan amru dan as ni'mal malu salih lirrajul salih madalla ga dukiya ta halal ga mutumin kirki madalla da wannan dukiya ta halal ga mutumin kirki kaga kenan wannan na nuni akan mutumin kirki dan ya samu dukiya dan ya yi kasuwanci dan ya yi sana'a bai yi laifi ba bai saba wa Allah ba ina fata mun gane malam ya ce wada ali anasin kuma annabi ya yi addu'a ta alkhairi ga anas dan malik wa kana fi akhiri du'a'ihi daga cikin addu'o'i da annabi wa Anas dan Malik yace da shi Allahumma aksir malahu wa waladahu Allah ka yawaita dukiyar shi ka haɓaka mishi daga cikin dukiya ka yawaita mishi ƴaƴa wa barik lahu fihi kuma ka zuba albarka a cikin wannan dukiya da ƴaƴa wa qala ka'abun ya rasulullah ka'abu yace ya annabin Allah wannan kissa ta ghazwatu tabuka hadisin ka'abu dan malik da limamu muslim ya ruwaice ta ka'abu daga ƙarshen hadisin ya ce inna min taubati an an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa rasulih yana daga cikin alamar na tuba ya manzon Allah shine na ɗebi dukiyata na bada ita sadaka ga Allah da manzon Allah faƙala sai annabi ya ce amsik alaika ba'ba malika ka rike wani sashe na dukiyarka ka aje don bukatunka na yau da kullum fa huwa khairul laka shi yafi ma alkhairi kun ga waɗannan duk na nuni akan raddin waɗancan maganganu da afkar na sufaye ina fata mun fahimta ibnul jauzi sai ya ce hadhihi al ahadithu mukharrajatun fi sihah hadisan nan gaba ɗaya an fitar da su a cikin siha ba sihahu sitta ba jama'a siha ana nufin hadisai ingantattu wa hiya ala khilafi ma ta'taqiduhu almutasawwifa kuma waɗannan hadisai sun saba da aqidar sufaye min anna iksar almal hijabun wa uquba aqidar su da take cewa yawaita dukiya samun kuɗi to wannan wani abu ne da ke katange tsakanin bawa da mahalicin shi kuma ukuba ce daga wurin Allah wa anna hasbahu yunafi at-tawakkula wa anna habsahu yunafi at-tawakkul suka ce ka aje wani sashe na dukiya kana ma tuhumar Allah ne ba ma baka ma dogara da Allah ba kenan ma'ana diba duka ka bayar Allah zai kawo maka wasu kakka aje komi ko kun fahimta wala yunkaru annahu yakhafu min fitnatihi alan yace ba a inkari fa cewa ana jiye ma mai dukiya wato an ce dukiya tara ta halal ne ko yace to ba a inkarin fitina za ta iya samun mai tara dukiya wannan ba a inkari wa anna khalqan kaseeran ijtaribuhu li khawfi zalik kuma ba a inkarin cewa an samu mutane da yawa da suka lisanci dukiya saboda tsoron fitina wa anna jam'ahu min wajihihi la ya'izzu kuma ba a inkarin cewa tara dukiya ta halal ita ce bin wajihihi la ya'izzu abu ne da yayi karanci a waɗannan zamunna ba a inkarin wannan wa anna salamatal qalbi min al-iftitani bihi taqillu ba a inkarin cewa kubutar zuciya daga fitinar dukiya ta killu kaɗan ne suke iya kubuta wa shtighalul qalbi ma'a wujudihi bi dhikril akhirati yanduru malake shagaltuwar zuciya tare da wani wato dukiya na tuna Allah wato shagaltuwar zuciya idan ya zan akwai dukiya tattare tattare da ita wato wato shagaltuwa da tana lahira yana karanci malice falihadha khifa fitnatuhu wannan ne tasa aka ji tsoron fitinar dukiya ba wai dan tara dukiya da neman dukiya haramun bane na fata mun fahimta ibn al-jawzi sai ce fa amma kasbul mali tara dukiya فإن من اقتصر على كسب البلغة من حلها فذلك أمر لا بد منه neman dukiya da tara ta ta halal an fahimta don ka samu abin da za ka tsayu da shi a rayuwa ka ci ka sa ka biya bukatunka da na iyalinka malam ya ce wannan umarni ne da shari'a ta yi labud da minhu sai ce wa amma man kasa da jam'ahu wanda ya nufi tara dukiya kadai wal istiksara minhu min al halal da yawaita tara dukiya na halal to ya kamata a natsu da kyau nuzira fi maqsudihi a lura da manufar shi fa in qasada nafsal mufakharati wal mubaha idan ya nufi alfahari da da da, da gwada kafada na fi wani kuɗi na fi shi kaddara ma'ana manufa ta ta tara dukiya kenan fale ce fa bi'sal maqsudu tir da wannan manufar babu alheri tattare da ita sai ce wa in kasa da isa a nafsihi idan ya nufi wato ya asalin katange kanshi daga roƙo wa ailatihi ya nufi ya wadatar da iyalin shi waddakara kuma ya taskance ya aje wata dukiya li hawadifi zamanihi wa zamanihim saboda wani abu da ka iya tasowa a rayuwar shi rashin lafiya hidima ta yau da kullum ko wani abu na yau da kullum ya taso malin ya ce waƙasa da tausi'a ta'alal ikhwan ya zama manufar shi da yake neman dukiya yana nema ne don ya wadata an ƴan uwan shi ya ci da su ya taimake su wa ighna al fuqara ya wadata wato mabukata wa fi'l al masalih ya aikata ayyuka na gari gina masallatai da makarantu da gina gidajen marayu da kaza ufiba ala qasdihi za a bashi lada akan manufar shi wa kana jam'uhu sai ya zama tara kuɗi da yayi bi hadhihi niyya da wannan manufar afdala min kasirin min at-ta'ati yafi falala sama da da yawa daga cikin ayyukan da'a jama'a mun fahimta da kyau ko Malik ce wa qad kanat niyyatu khalqin kasirin min as-sahabati fi jam'il mali سليمة لحسن مقاصدهم بجمعه فحرصوا عليه وسألوا زيادته niyoyin da yawa daga cikin sahabbai da manufofinsu game da tara dukiya sun tara dukiya ne tare da kubutar manufarsu da kyautatuwar manufarsu game da tara dukiya wannan ta sa wato suka kwaɗaitu gurin tara dukiya don suna da haƙƙi na dukiya da suke bayarwa wasu aluziya da taho kuma suka roƙi Allah Allah ma ya ƙara musu cikin dukiya ولما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حضر فرسه أجرى الفرس حتى قام ثم رمى صوته فقال أعطوه حيث بلغ صوته وكان سعد بن عبادة يقول في دعائه اللهم وسع علي وقال إخوة يوسف ونزداد كيل بعير وقال شعيب لموسى فإن أتممت عشرا فمن عندك وإن أيوب لما عوفي نثر عليه رجل من جراد من ذهب فأخذ يحثي في ثوبه ويستكثر منه فقيل له أما شبئت فقال يا رب فقير يشبع من فضلك وهذا أمر مركوز في الطباع waɗannan nassoshi ne da ke nuni akan mutanen kirki annabawa da salihan bayi sun yi ta roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su dukiya ya ƙara musu ga zubairu annabi ya yanka mishi wani fili mai faɗi har asma'u bintu abi bakarin da take auren azubairu ibn al'awam ta ce na kasance ina taya mijina hidima ina ɗauko abincin dabbobi daga gonar shi zuwa gidanmu da tazara mai nisa ita ce gonar da annabi ya bashi shi gona ba dukiya ba ce jama'a to su su ba sai suka ce ko noman ma kada ka yi e ka zauna kai ta zikiri kawai e kai ta zikiri kana jan carbi haka kana ja wata dan carbin zai faɗi a hannunka saboda yunwa e wallahi zai kubuce ya faɗi e Allah ka samu dace sannan ya ce gashi an samo daga sa'adu dan ubbada yana faɗi a cikin addu'a shi yana cewa Allahumma ya Allah wasu alayya Allah faɗaɗa min Allah yalwata min cikin dukiya kai ma in kai addu'ar nan ba kai laifi ba e wa qala ikhwati yusuf ƴan uwan yusuf cewa suka yi wa nazdadu kayla ba'irin za mu ƙara daga wato kayan abinci na wato laftin raƙumi guda kaga in sun tafi da ɗan uwansu kenan ko eh وقال شعيب لموسى النبي شعيب يتي ده موسى بيتبت شعيب بني جماعة إن أتممت عشرا تو إن كتك شيكرو قوما فمن عندك تدي وان دقا غريكني معنا kayi kiyo tsawon shekara takwas a madadin sadakin wannan yatawa amma in ka cika ya kai goma to wannan gare ka ne kaga wannan yarjejeniya ce ta kasuwanci a tsakanin annabin Allah annabi Musa da shi da wani bawan Allah. Malam ya ce wa inna ayyuba kuma lalle annabin Allah annabi ayyub lamma ufiya a sa'ad da Allah ya bashi lafiya nufira ilaihi alaihi rijlun min jaradin min zahabin sai aka jefo mishi wata jaka cike da zinari ma'ana aka yi ruwan zinari kun fahimta jama'a eh an taba ruwan kuɗi jama'a ruwan kuɗi kaji a tarihi gashi annabi ne ya faɗi hadisin na nan a cikin sahihul bukhari cikin kitabu fada'ilil anbiya akai ruwan kuɗi fa akhadha yahfi fi thawbihi wa yastaksiru annabi shu'aibu yana wanka sai ya ɗauki rigar shi ya rika ɗura kuɗin nan a ciki yana ɗurawa yana zubawa eh annabi ayyub annabi ayyo faƙila lahu sai aka ce da shi amma shabi ita kai baka ƙoshi ba duk falalar da Allah ya maka baka ƙoshi ba har yanzu baka wadatu ba faƙala sai ya ce ya rab ya ubangiji faƙirun yashba'u min fadlik yanzu akwai wani faƙiri talaka da zai ƙoshi daga falalarka ai ba wanda zai ƙoshi daga falalarka ya Allah ina fata an gane wale cewa haza amrun markuzun fi tiba waɗannan duka nasoshi ne da ke nuni akan neman dukiya jama'a sabanin abin da sufaye suke akai yace wannan na nuni akan wato wannan abu ne ma da ɗabi'a ta yadda da neman kuɗi da sana'a jama'a wale ce amma kalamul muhasibi fa khata'un yadullu ala al-jahl bil ilmi maganar haris al-muhasibi kuskure ne da ke nuni akan ya jahilci ilimi jahili ne ko kun fahimta wani zai ce kalmar ta yi nauyi a ta jahili ne eh jahili ne sifatul lazimatul lahu eh dole a faɗe ta don haka in an ce wani jahili ne ba laifi ba ne kamar ka ce wani baki ne in bakin ne to me laifinka dama baki ne ai ko kuwa yawa ba laifi ba ne وما ذكره من حديث كعب وأبي ذر فمحال حديث كعب ده حديث أبو ذر da muhasibi ya faɗi ya ce wannan hadisin ba zai yiwu ba ya faru min wata juhal jahilai ne suka ƙirƙire shi suka ƙage shi wa khafiya udumu sihhatihi rashin ingancin shi ma gaba ɗaya ba ma'ana ba a ma gane ingancin shi ba ba ingantacce bane wato wanda rashin ingancin shi bai bayyana gare shi ba liluhuqihi bil qawmi saboda ya haɗu da sufaye sai rashin ingancin hadisan bai bayyana gare shi ba وقد روي بعض هذا وإن كان طريقه لا يثبت لأن في سنده ابن لفيع لهيعة وهو مطعون, وهو مطعون فيه قال يحيى لا يحتج بحديثه معنى حديث بيتبت بسبب دع إسناد أكوي ابن لهيعة ما لم يباسا هجا دشي والصحيح في التاريخ أن أبا ذر توفي سنة 25 abu zarri a tarihance ya rasu hijira na da shekara ashirin da biyar wa abdurrahman ibn aufin tuwuffiya sanata sanataini wa talatina shi ko ya rasu hijira na da shekara talatin da biyu ku kalla malam ya ce faƙad asha ba'a da abi zarrin saba'a sinina akwai shekaru bakwai tsakanin shi da abu zar to shin dawowa duniya ya yi ya shaida mutuwar Abdurrahmanu ɗan Auf har wannan waƙi'ar ta faru sannan ya koma lahira ko kuwa dai yaya aka yi. Kun fahimta da kyau, ma'ana ai abu zarri ma ya riga abdurrahmani dan aufin rasuwa da shekara bakwai shi yasa tarihi na da muhimmanci jama'a tarihi na daga cikin abin da ake amfani da shi a gano wane makaryaci ne wane mai gaskiya ne ka karanta littafin al'imamu sahawi al'ilamu bitaubir liman zama tarih ya ruwaici wata magana ya ce izatta hamtumu shaikha fahasibuhu bisinnain in kuka tuhumci wani malami game da wata magana da ya faɗi anya gaskiya ce ko ƙarya ce ya ce fahasibuhu bisinnaini ku gwada shi da shekaru nau'i biyu shekaru nau'in farko yaushe aka haife shi sannan yaushe wannan abu da yake ba da labari ya faru yanzu ɗan shekara goma sha biyu sai ce ya ga abubakar gumi sun gaisa sun yi musafaha dan shekara goma sha biyu sai a ce kai e kam sanatan gulitta yaushe aka haife ka ya ce shekara kaza sai a ce to ai gumi ya rasu shekara kaza sai a ce ƙarya kake in ma dai gumi ne ya dawo duniya kuka gaisa ya koma kabari ko kuma to dai akwai da kai kai makaryaci ne jama'a kun fahimta shi yasa aka samu daga wani tabi'i yace lamma sta'mala ruwatul kadhiba ista'malna lahum at-tarikh da marwaita suka fara ƙarya sai muka ɗauki tarihi muka yi amfani da shi don gano wane ya faɗi gaskiya wane maƙaryaci ne jama'a mun fahimta da kyau kuwa wanda ya ji ibn al-jawzi da tarihi ya kama su malam yace thumma lafzu ma zakaruhu min hadithihim yadullu ala anna hadithahum mawdu'un thumma kayfa taqulu as-sahaba inna nakhafu ala abdurrahman aw laysa al-ijma'u mun'aqidan ala ibahati jam'i al-mal min hillihi shin ijma'i bai hadu akan a iya tara dukiya ta halal ba fama wajhul khawfi ma al-ibaha أو يأذن الشرع في شيء ثم يعاقب عليه هذا قلة فهم وفقه وأنا رشم فهمتاني رشم فقه يا الديني ثم أينكر أبو ذر على عبد الرحمن ينزع أبو ذر ما زي ما أبو عبد الرحمن إنكاري وعبد الرحمن خير من أبي ذر بما لا يتقارب falalar shi sama take da ta Abu Zarin ko gadawa ma ba ai thumma ta'alluquhu bi Abdurrahman wahdahu sannan dan mai abdurrahman kadai ya ce alakanta wannan da shi kadai dalilin ala annahu lam yasbura siyar sahaba yana nuni akan bai ma san tarihin sahabbai ba fa innahu qad khallafa talhatu thalathami'ati buharin fi kulli buharin thalathatu qanatir wal buharu alhim gashi wato asalin falha ya bar buhuna manya guda uku na kudade kun gane وكان مال الزبير خمس خمسين ألف ألف ومئتي ألف واتو زيناري دبو سو دبو دريبير حكا واتو أصل الزبير يموت يبري وخلف ابن مسعود تسعين ألفا شيكو يبر واتو ديناري دبو تسعين yace wa aksaru sahaba mafi yawancin sahabbai kasabul amwala wa khallafuha sun tara dukiya sun aje walam yunkir ahadun minhum ala ahadin ba wanda ya musu inkari dan me sai Abdurrahman kadai kuna fahimta ko jama'a alaci amma qauluhu inna Abdurrahman yahbu habwan yawm alqiyama wai cewa zai yi jan gindi da rarrafe a ranar kiyama tikir zai shiga aljanna yace fa hadha dalilun ala annahu ma arafa alhadisa yana nuni akan jahili ne ma bai san hadisi ba yace wa a'udhu billahi min an yahbu wa abdurrahman fil qiyama ina neman tsarin Allah Allah ka kiyaye abdurrahman ba zai yi jan gindi a ranar kiyama ba yace a fatara man sabaka kai kana ganin wanda ya riga shiga musulunci ya shiga da dumi-dumin shi wa huwa ahadul asharati al mashhudi lahum bil janna ɗaya ne cikin mutane goma da Allah ya musu alƙawarin yan aljanna ne wa min ahli badrin wa shura kana ganin cikin ‘yan badar da waɗanda aka yi shawarar nan da su kana ganin ya habu zai yi rarrafe a ranar kiyama da ƙyar ya shiga aljanna ya ce summal hadisu kuma ma an kawai wai hadisin za ka ga yarwihi umara ibn zazan wani ne mai suna umaratu dan zazan yake ruwayar hadisin shi wannan kalal bukhariyu bukhari ya ce game da shi kaji jarhuwar ta'adil kenan rubba mattaraba hadithuhu a cikin hadisin shi babu tabbas akwai ittirabi wa qala ahmad ahmad ibnu hanbal yace yarwi an anas ahaditha manakir yana ruwaitar hadisai munkarai daga anas wa qala abu hatim ar-razi la yuhtajju bihi wa qala ad-darqutni da'ifun darqutni yace da'ifi ne ba a karban hadisin shi yace wa qawluhu tarkul mali al-halal afdalu min jam'ihi laysa kadhalik yace barin tara dukiya ta halal ka barta ka mutu da talauci yafi falala yace abun ba haka yake bane ƙarya ce wa mata sahhal qasdu idan ya san ya zan manufarka ta kyautatu fa jam'uhu afdalu bila khilafin inda ulama tara dukiya yana da falala ba tare da sabani ba a wurin malamai wa kana sa'id ibn al-musayyib yaqulu la khayra fi man yatlubu al-mal yaqdi bihi dinahu wa yasuna bihi irdahu fa imma tatarakahu mirathan liman ba'dahu la khayra fi man la yatlubu al-mal babu alkhairi ga wanda bai neman kuɗi jama'a ke na halal ya ƙazi bihi dainahu ya biya bashin da ke kan shi wa ya suna bihi irbahu ya tsare mutuncin shi da wannan dukiya fa in mata in ya mutu tarakahu mirasan liman ba'dahu sai bar wannan dukiya ta zama gado ga waɗanda suke bayan shi wa khallafa ibn al-musayyib 400 dinarin wa khallafa sufyan ath-thawri 200 wa kana yaqulu al-malu fi hadha az-zamani silahun dukiya kuɗi a wannan zamani to makami ne mai ƙarfi ko kuwa jama'a eh na san an fahimta ba sharhi eh wa ma zala salafu yamdahuna almala salaf ba su gushe ba suna yabawa kuɗi da dukiya wa yajma'unahu linnawa'ib suna tara kuɗi saboda bala'i da ke sauka wa i'anatil fuqara dan taimakon mabukata wa innama tahamahu qaumun minhum ai an samu wasu ne daga cikin salaf sun wato kiyaye kansu daga kuɗi da dukiya isarar littashahul bil ibadat don su fifita shagaltuwa da ibada ba don tara kuɗi haramun ba ne jama'a na fata an gane wa jam'il hammi da tara tunani guri guda faƙan na bil yasir ko faƙan ya bil yasir sai suka yi haƙuri da ɗan kaɗan na fata an gane sai ya ce فلو قال هذا القائل دا wannan sufi cewa yayi inna taqallula minhu aula qarubal amru da cewa yayi a bisan nusannu ba a zake a biye wa dukiya ba da haka yace da maganar ta fi zama daidai walakin da hu zahama bihi martabatal ismi sai dai ya kai neman kuɗi zuwa ga martaba ta cewa wato akwai zunubi a cikin haka malai ce qultu malan qurtubi yanzu jawabin shi ya fara waɗancan maganganu ne na ibn al-jawzi ka je ka duba talbisu iblis shafi na 171 shi ko al-imam al-qurtubi yace wa mimma yadullu ala hifz amwali wa mura'atiha ibahatu al-qitali dunaha wa alaiha na daga abin da ke nuna maka falalar dukiya da kuɗi halaccin ka iya yaƙi don ka tare dukiyarka da kuɗinka قال صلى الله عليه وسلم النبي يتي من قتل دون ماله فهو شهيد wanda aka kashe shi dan ya tare dukiyar shi yayi mutuwar shahada wannan na nuni akan hifzul mali wa mura'atiha wa tanbiyatiha to waɗannan ayoyin suna ɗauke da bayani game da tare dukiya da kiyaye ta malam yace wa sayati bayanuhu fil ma'ida insha Allahu ta'ala ƙarin bayani game da wannan hadisi zai zo a cikin suratul ma'ida insha Allah Allah maɗaukakin sarki ka taimaka wannan karatun da muka yi jama'a yana nuni akan musulmi kowa ya kama sana'a kowa ya mutunta sana'ar shi kada ka yadda da fatawar wani sufi in ya ce ka bar sana'ar ka ka rabu da shi ka dawo mishi man qutila duna malihi fa huwa shahidun ina fata mun fahimta eh ka ce ni in ma na mutu ina tare dukiya ta nai shahada ina fata an gane eh don haka kada ya buga maka kai ka mutunta sana'arka kafinta ne kai tela ne kai burkila ne kai a'a kana fawa ne kaza kake yi komin kankantar sana'arka ka mutunta ta kada ka rena ta ta ita Allah zai rufa maka asiri Allah madaukakin sarki ka samu dace lokaci ya kure jama'a zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh